في الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاسم لما سبق ناصر الهدي بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فلما أنجيهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما فريكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون منا يمشي صبر لهدي لهدي wanda ya dace da goma sha hudu ga watan Ramadan. Kiran shugaban ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara dubu da ɗari hudu da arba'in wanda ya dace da goma sha tara ga watan biyar watan Mai ila da rayuwar na biki sa'an na Maryam shekaru dubu biyu da goma sha tara. Alhamdulillah muna godewa Allah mun sajira kan tafsirin na Alkur'ani mai girma a cikin surati Yunusa sura ta goma kenan daga Bakara. akan aya ta 23 kamar yadda malam ya karanto muna roƙon Allah ba mu dacewa kamar yadda jiya muka yi alƙawarin Allah ta za mu amsa wasu tambayoyi da suka mana kwance sannan sai mu ci gaba da tafsirin wannan aya insha Allah muna roƙon Allah ba mu dacewa abinda muka yi kure da abinda za mu zo mu yi kure nan gaba duk Allah ya bi mana malamanmu da suka yi wahala da mu Allah saka musu da alkhairi Allah biya bukatunsu wanda suka rasu Allah ji kansu wanda suke da rai Allah ya kwana da alkhairi kuma Allah ya samu ga annabi Muhammadu Allah ya samu ga annabi Muhammadu Allah ya samu ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam amin shi in tabbata da farko na cewa azama kallahu mutum ne ya je sai masteto ana zuwa mishi dai kurdin sai ya shaki kamshin abin ya haushi yaya matsayin azumin shi a wannan babu ni azumin shi yana nan idan kuma ga mana cewa shi ne yana wucewa sai ya shafi ƙamshin dage-dage shi ma ya matsayin azumi kwarai a matso da kyau a gargafe su an zo dage-dage ai alhamdulillah shi ma azumin shi na nan ba abin da ya samu azumin shi azumi yana da kyau ya inganta ina hukuncin mutumin da ana kiran sallah sai ya bude baki da kaba ya matsayin azumin shi eh ladan azumin sa yana nan wannan kuma laifin shan taba kuma yana nan. Allah ya yafe mana baki da. Amin. Malam ya danganta a yi wazifa da la'asar kafin a yi sallar la'asar. Barai da gaske ya danganta a yi. Malam ina hukuncin matan da take azumi sai ta ɗan miya domin ta ji ya ji gishiri koko ya matsayin azuminta. a mazhabinmu na malikiya idan ba ta haɗe ba ta aikata makaruni amma azumin ta na nan. A kan makalahu mutum ne ya tashi da asibari ya gudura bakin shi ya sha ruwa bayan ya dawo ya duba a rubu sai ga karfe biyar da minti goma sha hudu da azumin wannan rana. To dama ana kiran asalatu kamar biyar ko biyar da minti biyar kuma ya zama har ya kai wajen goma sha biyar an shi ma ya san a ranar bai da wannan azumi a cikin malikiya zai kame baki in azumi ya wuce sai ya rama mutum ne ya musulunta sai aka ba shi waje ya zauna yana wannan gidan kuma sai ya koma kafirci ya kamata mai gidan matsayin shi na musulmi ya bai shi ci gaba da zama ko ya kore shi eh zabi na shi ne idan wannan da ya koma kafircin ba wani abu yake kawowa na mata na giya a gidan ba sai ya bar shi ya lallabe shi ya gane kyawawan halaye na musulunci wala Allah zai dawo amma idan yana kawo mata ko yana kawo giya ko wani abu to sai ya kore shi ko da musulmi ne mutum ne yake bin sallah a masallaci an yi raka'a biyu sai inji ya mutu to ya je da sauran rakaori biyu gurin sallah ya zama kamar mai sallah shi kadai daga inda inji ya dauke zai ci gaba har ya gida to ya fara ya ci gaba yana yi sai aka dawo da inji ko ba ruwan shi da su shi zai ci gaba da hayi sallah har ya gida wannan shi na abin da ya tabbata mutum ne yake barci mai nauyi har sai da aka yi sallar juma'a ba tare da ya sani ba ya farka an sauko daga masallaci yaya zai gyara ibadarsa zai yi sallan azahar raka hudu a maimakon juma'a raka a biyu haka zai yi kuma Allah ya bai mana baki daya dama manzo Allah ya ce mutane uku an dauke musu alƙalami wanda ya bacci na daga ciki wanda aka tilasta shi da menene ɗayan uku ne dai alƙadar wani siyanu masu ƙurewa an abin da aka iya sa mutum da wata ya kuskure da wadda kuma ya manta duk ba a rubuta musu zunubi. Mutum ne ya aure mata sai sabani ya zo shiga tsakanin su. Bayan wannan sabani sai kai ga lalle tana buƙatar takarda sai ce lalle sai an biya shi da zaɓin shi ya matsayin wannan a musulunci. Idan ita ta nemi shekan lalle an ce ta ba shi wani abu cikin sadaki ba duka ba ta ɗan ji wani abu wani ita ce amma in shi ne da kanta baya son ta shi ne da kan shi baya son ta to wannan ba zai karɓi ko kogo ba mutum ne yake bin baban sarki sallah sai ya zamo bai sani ba har sai da matarsa ta fito a gidansa sannan suke ba da labari kuma shi yake musu jagoranci da matsayin sallolin da suka yi ya nuna ya yi sallah bai san me yake yi ba kenan sallah bai inganta ba eh saboda haka sai a gyara tunda bai san ma me yake a cikin sallan ba mata ce ba zai ba shi labari kaga yi bai inganta ba to ina jin suna nufin akan wata lawo shi mutumin din mutum ne wanda ba shi da azzakari mazakuta har matan shi ta zo ta bar gidan sannan wannan labarin ya fita kuma ya daidai yana jagorantar su sallah to daga ran da labari ya bayyana sai turama ya sallan wannan yini wadda suka yi a baya duk Allah ya yabe musu. Allahu akbar. Mace ce tana da ciki sai ta ga jini da daddare har wayewar gari kuma wannan jinin bai dauke ba har ya kai zuwa a da malam ya matsayin azumi ta na wannan rana. A ai zai zama ba azumi dan da jini bai dauke ba abin yin muna hadisi manzon Allah inda jini ba a yin azumi haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar. saboda haka inda jini ba azumi sai ya ɗauke ce wanka ta ci gaba da sallah kuma ta yi azumi. Mutum ne yana kwance na rashin lafiya ya kai gwargwadon wata guda a kwance. A wannan kwanciya nashi na wata guda in ya samu lafiya yaya zai ya biya sallah. Yadda zai biya sallah sai ya sa lissafin rana misali daga yau to sai ya ringa yin sallah biyu ne a daɗi ɗaya ya yi ƙaraki ɗaya haka azahar da asar magariba ishayi to ya rama sallan kwana ɗaya haka haka ana lissafi ya rama ya cika wata guda ya rama wayannan sallolin ba wani jera ne ya tayi ba a a kwanuka zai ɗauka yana lissafi yana cika wata guda ya rama sallolin ke shi mutum ne ya saki matarsa kashi uku sai ya samu wani ya shirya da shi ya ba shi sadaki a matsayin ya aure mata bayan ya aure matan bayan wasu lokuta ya sace ta shi kuma tsohon mijin ya dawo ya aure ta yaya matsayin auren a musulunci sai a fikihun mana malikiya sun ce bai inganta ba amma a fikihun shafi'iya ya inganta na yi ta neman ma littafin da shafin wallahi Allah bai sa na gani ba amma ku biyo ni bashi eh dangane da akwai hadisin la'ana Allahu al-mutahallila wal mutahallila lahu to wanda ya halatta da wanda aka halatta to amma sun shafi'iya akwai hadisin da suka samu wanda yake kalubalantar wannan wadda in kai ma sun ce ba wai kadai wato kayi abin da ya kamata bane Allah zai ba ka lada. Eh, shi yasa nake ce muku a nemi ne da tsawa a ita karatu malamai. Mu a biyu na maliki a ga abin da muka sani to amma ga kuma wani fatawa na daban. Allah ba mu dacewa. Alhamdulillah. To jama'a za mu ci gaba da wannan karatu namu na tafsirin Alkur'ani. To idan manta ba a jiya din nan muna bayani akan yadda Allah subhanahu wata'ala ya ba da misali na wani bayan Allah ko bayan Allah wanda suka suka shiga jirgi ga iska ya taso ga taguwa mai kada jirgi sun ta zama halaka wazannu annahum wazannu annahum uri da bihim sun tabbatar halaka ya zo ba shi haka da aula mukhlisina lahu din sai suka tarukon Allah suka tarukon Allah Allah zai radar da mu Allah zai radar da mu Allah zai radar da mu in ka zai radar da mu da in an je ta nan in hazihi in ka zai radar da mu daga wannan fitina wannan masifa wannan tsoro wannan taguwa na igiyar ruwa wannan iska da ya taso mana shine al-ahwal makai abubuwan da suke ba da tsoro to da na kuna na mina shakire za mu kasance daga masu maka godiya الشاكرين سيودي أبدا تاشر الموجدين ما تسين تعالى وقالوا كنا أنت رتدفوا بل مقامي يذباروا أنت رتدفوا وشيني آية جوغة في من بيان فلما يا يندا أن جاهم وبنجي يسير تدسوا إذن أيائن يضبون sai suna su yabaguna suna zalimci illarfi a cikin ƙasa bi gairar haƙƙi ba tare da haƙƙi ba da Allah tsiratar da su malamai izahum yabaguna sai gashi suna zalunci to wannan kalma na yabaguna suna zalunci menene ma'anansa malaman tafsiri sun yi maganganu wajen guda hudu ne to amma zan ambaci biyu ko uku na farko dai wasu da ce ma'anan yabuna shine shirka da Allah wanda suyuɗi yana daga cikin wanda suka tafi a kan haka shine da ya kawo a cikin sharhi kun kun lura da yake izahu yabuna tilarar da gairin haka yace bi shirki na'am بالشرك وتشير وينزع البغي الشرك وانا شيء معنى انا فرقه معنى انا دي وتفضل شيء البغي ولا شيء معنى يكون شيء الظلم ظالم شيء وتفضل شيء البغي الخروج عن الطاعة من الإيمان إذا لقى طاعة لو الإيمان wannan shine dalilin ma da za a muka rubuta wannan nutsuwa na wannan takarda ko aka yi fotostatin sa me ake nufi da alfagari to saboda haka jama'a ku zuwa ku gani wannan ballan takarda ne na alfagari wannan an ciro shi ne daga wani littafi in kun duba daga can sama za ku ga arzawajiri an iktiraji da kaba'iri na littafi kenan a jizikinsa na farko a jiziki na biyu shafi na ɗari da sittin da shida a babin da yake cewa babu bugati babu bugati wannan babu zai magana kan bugat al-bagari da ya zuwa ci wannan karatu to sai ce al-kabiratu thalithatu wa thalathuna ba'da salasa mi'a wannan shine kabaira na ɗari da talatin da shida a ɗari uku da talatin da shida sadisatu wa thalathuna ba'da salasa mi'a ɗari uku da talatin da shida albagari ko ga kalmar ya fito da shi karara albagari yan ma'anan bagari sai ce alhuruji an alal imani ta karara a je a yaƙi limani mutum ne wanda an zaɓe shi ya zama shi ne jagora na musulunci an riga an mishi mubaya'a to fitowa ka zo ka yaƙe shi ko ka juya min shi baya shi ne kira bagari. To yan shugaban musulmi haka lamarin da ya kasance to me yan zatonka da annabin zamanin aka juya min shi baya. To shi ne albakari. Alhuruji alal imami walau jahira shi limamin nan ba ko da mai sabon Allah ne ko da jahiri ne ko da azzalimi ne. Ila tawilin ba tare da wani tawili ba. Kai malam yace ma tawilin ko da da tawilin ya koda ubi ulani ana yankewa da bacin irin wannan bida to wannan shi ake kira bagari to jama'a kun ga wannan kalma baya ɗaya tana da ma'anoni a ƙarƙashin da yawa to akan wannan bagari sai Allah ya faɗa a cikin alƙur'ani kamar yadda kuka gani Allah ta'ala إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون ويبغون وكان كاشفا إلى بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم lalle ta barki ya tabbata akan waɗannan da suke zaluntar kansu wanda kuzuna ko suke yin shirka bilarale a cikin ƙasa bilarale ba tare da haƙƙi ba domin an ce shirka ka je kana bautan wani abu to waye kamata a bauta ta mishi Allah shi wanda kake bauta ta masa nan bai yi komai ba bai yi gaba bai yi kansa ba bai yi komai ba wannan ai zalunci ne haƙƙi na Allah ka ɗauka ka kai wa wani ولئك ولن تنالك عذاب أليم عذاب من الذي لهم كاف شيطوة الشوري أي أنا أبين دليل إمام مسلم يبدأ الحديث إلى بشير الله صلى الله عليه وسلم ولي كان بيكاوم رواية أما دين رواية إن دين شيني سيدنا إيال بن جمار وفي مسلم سيدنا أبو هريرة الله قال مسيرتا إن الله أوحى إلي أن توالوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يبخر أحد على أحد مولانا رسول الله يجي الله مشي وعي يبيع وتبتونيا وكم كان دكاي كذا ما سكان كان دكاي ما سبيايا غا الله ما ستوالو حتى أرد لا يبقي أحد على أحد kada mutum ɗaya ya zalunci mutum ɗaya wala yawharu ahadin ala ahadin kada mutum ɗaya ya yi wa wani ɗaya alfahari ma'anan bagai ya da ba da kenan. Ashe idan kai alfahari ko da zoje ne, kan ji za ka gaya mu mun gidan mun gaji arziki alfahari kenan to ka yi bagari. Tafsiri kenan yau tafsirin bai ba zai bar kowa ba. E ka yi bagari to kuma kada ‘yan sarakuna su ji. Kar ‘yan ƙasa su ji ‘yan ƙasa, ‘yan ƙasa, ‘yan ƙasa mutanen jirgi. To ka shi Allah nan a cikin wannan hadisi na Imam Muslim kayi bagari ji Maulana Rasulullah to mu je gaba wa Tirmidhi wa qala hasan sahih wa ibn Majah wa al-Hakim wa qala sahih al-Isnani an Abi Bakr radiyallahu anhu qala hadisi da aka ranto gaba kenan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min zambin akjaru ay ahaqqu من أن يؤجر الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وكثيرة الرحم. جماعة كنا دي باب وني زنبي أتجر مبي شنشنتا مبي داشيوا أحق مبي داشيوا من أن يؤجر الله شوى الله يقبقاوا لصاحبه جميع وننزنبه al'ukuwa da hukuma ta duniya a nan duniya ma a tare da ma yadda kiru da hukki lagirafi abin da ya tanada masa a lahira za a mishi a nan duniya a lahira ma akwai kuma manya-manya an tanada masa min albagari kaman zalunci wa ƙafi'atar rahimi da yanke zumunci to jama'a kun ji dai yanke zumunci shi ma yana ɗaya daga cikin abin da Allah zai maka hukuma a wannan duniya. Kaje lahira kuma a maka hukuma ina Muhammadawa, shin kuna gaida iyayenku da safe ga hadisi ne ya tabbata. A'a, wan babanka kana gaishe shi, kanin babanka kana gaishe shi yau ne ga karatu ya biyu. Hukuma shi ne ma'anan azaba a maka duniya sannan a lahira kuma wani na jiranka. Na'am, kanin babanka ya yi gida a beji ya koma. Ka taɓa tafiya gaishe shi da safe kuwa kudancin da ya koma shi ke nan kun yi ban tafi to yau ga ba hadisi ya biyo ba na'am kwanciya kake kai barcin ka ga huta da zafi ga yayuka ga iyayen ka ba gaisuwa to jama'a yau ga hadisi ya biyo hukuma ba ce jama'a kun ga mu muke jawo kanmu kunci da talauci abubuwa ne masu sauki in kai ka huta wanda ya cancanci ka bashi hakin shi ka bashi hakin shi shi kenan ka huta zo ka gaishe shi dan tuwa kuma ba zai rage komai ba in akwai wani alheri ma ka masa ba kun ji wanda tun da ya haka ba ba Allah zai mishi hukuma a duniya a lahira ma kuma ya mishi hukuma haka muke so a a ba haka muke so ba abinda muke so Allah ya cece mu baki ɗaya albarkan shugaba sallallahu alaihi wa sallam to ga wani hadisi kuma wanda bai haƙi ya zo da shi a cikin shashin ba menene yaminar gamus shashi na abin rantsuwa rantsuwa mai nutar da mutum a gidan wuta kun san akwai algamusu abin da ba a yi ba ka kirkira kuma ka rantse a kai to wannan shi da kafara jama'a da kuke ya ce kafara rantsuwa ba wanda abin an yi ne amma gabari ba daidai ba wanda shi kwata kwata kwata kwata ba a yi ba kurin kuma karanci a kan haka gamus ma'anan gamus wato rantsuwar da take durmiyar da mutum a cikin wutar jahannam to wannan kuma shi fi sauki a wajen mutane an na taɓa sanin wani matashi idan ka ba da labari shi ma sai kirkiri labari ba a yi ba ba sai kirkira wai shi ma dole ba da labari malam dole ne a ba jama'a me yasa ake walar da kai ni to akwai kuma nan da yake ce shi duk rana in ba ya dan taba ƙaryan kamar ɗaya ko biyu ba a jin daɗi duk ranar duniya to jama'a wannan ba musulunci ba ne eh dan haka dan Allah in an yi irin wayannan hadisai a yi kokari a kiyaye masala ce laisa shay'un مما أتي الله به هو أعدل إقابا من البغي باب wani abu mimma usi Allah daga wanda aka zabi Allah da shi ana zaben Allah da abubuwa daban-daban amma ka ga sabo na bagai zalunci ko bisha daga da ko ko mai ma'anan shirka to Allah yana gaggawa ukuba akan mai wannan Allah kiyaye mu a wani hadisi daban ba wannan ba لو بقى جبل على جبل لجعل الله لباقي منهما دكا da dutse zai zalunci dan uwansa dutse kun ga abu ne wanda ba su magana a ganin idonmu a wajen amma wajen Allah suna yi to da dutse zai zalunci dutse Allah ce to dutse da ya zalunci sai a nike shi a mai da shi gari dakka to ina dan adam ya zalunci dan adam jama'a abin yana da yana da tsari wance yana da tsanani sai dai muna neman sauki a wajen Allah Allah ya bamu da sauki dan albarka da Muhammad wa qad hasaba Allah ta'ala bi qaruna alladhi Allah ya sa ƙasa ta haɗiye ƙaruna wanda yake tsinan ne lamma baga ala qaumihi yayin da ya zalunci jama'arsa kama akbar Allah ta'ala bi qawlihi azza kamar yadda Allah ya ba da labari makwayi ƙa'ilan yana cewa inna ƙaruna kana min ƙaumi Musa fa baza alayhim suratul qasas lalle shi ƙaruna ya kasance daga cikin jama'an Nabi Musa sai kuma yayi zalunci akan jama'ansa har zuwa faɗin Allah fa asabna bihi wa bi darihi al-arda sai muka sa ƙasa ta haɗiye shi da shi da gidansa gaba ɗaya wannan kisa ce mashahuri a mun sha karantowa kuma shi ne ya zo daga nan kasafin nan wadda aka karanto. Fasila shi ne wannan shi ne ma'anar bagayu imanar zalunci ko fita daga haɗi na wani limami ko ko a'a shirka da Allah. To kowanne daga cikin waɗannan abubuwa guda ukun da aka lissafa ba daɗi. Abdurrul Mansur ya zo da hadisi a cikin na hudu shafi na ɗari uku da ishirin da biyu Fatawul Kadir ya sake kawo shi a cikin na biyu shafi na ɗari shida da talatin da biyu a ƙarshe abu shayi wani ne mir da wani wannan kadiri ne ba sai mu abuwa abin namu shiga da jita ne bayan na bada wannan jayi wato tsani ina duba wani addu'ul mansur sai na ga wannan hadisi sai na ga dacin yi ta alikin sa a gefe sai mu abuwa to da abu shayi ya fi da hadisi وابن العلوي وابو نعيم ولائب البغدادي في تاريخه والديلمي في مسند الفردوس عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي شغبان نامو مسوين نامو ياتي ثلاث ابو غدا كنا سودين نام rawajiku matifansu yana dawowa ala ahali a bisa wanda ya aikata ka aikata amma masifa da bala'in abin zai dawo maka. Wanne ne su ya Rasulallah? Ga su almakaru, mummunan tanadi, ka shirya wa ɗan uwanka plan, ka san abin nan ba kyau, amma ka shirya mishi plan gadon zare. Eh, ai ana ɗaukar suna da sauransu, zo ga wannan takarda je ka zai, kai ko ka san ƙarya take, ka tura shi ya tafi. kuma a halin kasan ba wani abin da zai gudana wannan ba kai tashin hankali to wannan baka zalunci kowa ba baka cuci kowa ba baka yi plan na komai ba sai a kanka da kanka wato mana mutum yana halaka kansa da kansa jama'a wa yake wannan magana ne Nabi Muhammad annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam akwai ne kare tashi babu babu ba wanda zai kare tashi ka kare tashi ka shiga wuta to jama'a kun ji daya wannan da warware alƙawari kai alƙawari ka warware to shi ma wannan masibar abin yana kanka kamar yadda wasu da sun karbi ɗariƙa tijjaniya suna yi sai suka zo suka bari wai wai wai ta jawo kanka masifa Mm, ka ɗauki alƙawari ka zo ka warware ina wanda suka yi wa matansu alƙawari za su ya musu zani in zalla ke wai to ga lokaci ya yi ka warware to wannan ka cuci kanka da kanka ɗanka ne ka mishi alƙawari za ka sashi a makaranta za ka biya mishi school fees za ka dinka mishi uniform amma abin ya zo ya gagara abokinka ne ka ce a zo da yamma a zo da safe kana ta yawo da hankalinsa kuma kai kai alƙawarin nan تدين مثلا حديثي هذا بلغ مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تشاء القيامة في أزوجته إذا أكا زوجته جاء جاء كيف الجنة جاء جاء قهود قوة الجنة سكني إمام الجنة sai sun sa kai za su shiga sai a ce mala'ika dankon shi sai mala'ika dankon ka sai baya da kai Allah ya saka mun haka kai ba mai saka alƙawari ba ne a duniya ba haka ka ringa yi wa mutane ba ko ka manta wani da ya zo ya riga mutane alkawari zai sa wani shi ne mai rubuta sunaye jirgin da biyo da kudinsa da takarda wani an mishi alkawarin kaza wani an mishi alkawarin kaza wani mana ya rubuta mutane sun fi talatin da bakwai alkawarin kuma da aka yi ya ta zama wajen dubu ɗari uku da wani abu to har zuwa yau din nan ko ɗaya ma mai fita ba ina bayi da sa to mulana rasulullahi to ka sani baka yaudari kowa ba baka warware komi ba ka warware wa kanka da kanka ne annaka wannan ka warware wa kanka da kanka na ƙarshe shine albagai kai zalunci ko kuma kai shirka ko kuma mutum ne shugabanka amma sai ya zama kana shirya mishi makirci to dai kun je mun karanta ce ko da azzalimi ne ko da ba musulmi bane in dai shugaba ne ba a shirya mishi makirci jama'a kun ji karatu ya biyo da mu wani layi kuma yau. To kwa shi da gwamnan kuma ya kirci. An ji karatu. To Allah ya sa ya zama harshen zuciya. Mutum ko da arni ne malamai, in Allah ba shi mulki kar ku ce za ku mishi wani mummunan tashi. Kusa dalili, ai Allah yana kallon ku ya ba shi. Allah ba wata mana yin makuni ne, a'a, kamar da lokacin da kai kake naka makuni, ko kamar da yaushe wannan da yawa abu ne yanzu shi ne abin ya zama mishi haka ko kai kamar da mazala ce ana zaɓa wa mutane shugabanni ne gwargwadon halayensu gwargwadon abin da suka aikata na kurakurai na zunubai saboda haka sai Allah zama musu wani shaƙi ya tawalar da su tun da sun ji su Allah sai zama musu wani shaƙi sau nawa aka shirya ana taro a nan ƙefe ba na manta waɗanda suke taro suna ɗakin taro ba su fita wani aka ce sorry a kashe waya ayi kaza ayi kaza yake ya ji bukari munafikin naka algungumin naka da yi mu da ya zaro wayansa yar sai sai jalingu ga wayansu nan da wani da wani da wani da wani da wani da wani da wani mun yi kaza kaza kaza kaza kaza kaza a ce ɗaki da ko ya yarda ba zai faɗa ba ɗakin tsinan ne to wai da kasanar zuwa yanzu yaya abin ci gaba yurin da ka lalace aina da rai. Tukwai da ka lalace. Tukwai wadda ka jama'a irin waɗannan abubuwa wa'azi ne a gare mu, Allah yake mana, don Allah, don girman Allah, mu guji faɗawa cikin irin abin da za su jefa mu cikin ramin wutan jahannama. Wannan ai ko ba gaya mutum ba, a ya faɗa cikin ramin wutan jahannama. To wayannan abubuwa ku su ne Maulana Rasulullahi. Ya yi hujja da wayannan ayoyi akan bagayu sai ya karanta ya ayyuhan nasu inama bagayukum ala anfusikum. akan mummunan tanadi wala yuhiqul makru sayyi illa bi ahlihi akan wancan dai kuma fa man nakasa fa inna ma yanqutu ala nafsi to wannan annabi ya to shine imamu na shaukani Allah tsara mishi ya dame fatawul kadiri yace ni ma zan ci arzikin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Bai ina ba hadisi bane amma ni zan ci arzikin annabi Muhammad masu yaudara kuma suna yaudaran kansu da kansu sai kawo wannan aya yukhadi'una Allah wallazina amanu wama yukhadi'una alayka wama yabda'una illa anfusuhum wasu ma an rufar da su suna ciki saboda aya ne karara duk da manzon Allah ya yi mushahada da ayoyi guda uku shi ma sai yi mushahada da aya ɗaya don ya ce albarkan annabi Muhammad. To idan mutum ya samu fatawar kadiri a karkashin wannan aya zai ga inda ya ce kuritu. To da kalmar kuritu nan maganar sa ne zai kawo. Shi imamu na shaukani Allah ya kara mishi yarda Allah ya ba mu albarkacin sa. To wannan shi ne dai abin da muka ɗauko sauran kuma wannan mun karanta za ku ga abin da ya zo a cikin ƙasa za mu shiga cikin tafsirin ne dama muna kan tafsirin ne.
Allah ya saka da alkhairi.
Kalan ma an jahu yayin da Ubangiji ya tseratar da su a kira'ar warshu falan ma an jehu yayin da Ubangiji ya tseratar da su. Muna mu kuma muna karanta falan ma an jehu mu izan to wannan kalma na izan din nan inji Imam Sawi ce lil mufaji'ati. Kun tuno suna jirgi ne ba sun ta zama halaka gadan gadan Allah sai ya tattara mu sai ya tattara mu mun duba za mu gyara za mu ga ta za mu gode maka ba zan fi Allah ya saukar da su a kan ƙasa suna taka ƙasa sai suka shiga zalunci jama'a ko kwana ba a yi ba sai suka dawo kan aikin shi ne fa'idan zuwa da kalmar iza suna taka ƙasa kuna sai suka koma kan zalunci zaluncen da suke yi to da Allah wayannan sun taimaka wa kansu a'a sun cuci kansu da kansu والمعنى فحين أنجاهم فاجعوا الفساد سكي كتكا ونهم أيكم فسادي وفاجعوا سكي تاريه لجيكي لنزوا بأيكم فسادي جن فألا كاري ما بركة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم شير إمام السيوكي يفكر كا يبون أنا للشركة شير في الشركي da ainihin hada wani da Allah shi ne ma'ana fi gairi haƙƙin domin waye da haƙƙi a bautata mishi Allah waye zama Allah waye ƙasa Allah waye halice ka waye baka abinci waye baka abin sha waye baka lafiya waye rayar da kai ai ta lissafi wacin shi ya cancanta ka bautata mishi to sai ka je kana bautan wani abu daban ba shi ba mulki kenan to ya zama ya zama ka zalunci kanka shine ashirku ana to Allah ya iji wannan jumla a cikin malamai al-muhaqqiqun al-mufassirun sun ce ayar da aka karanto jiya ba ta kare a kan inda aka kare ba da in an je da nan in hazihi da nakunan na minan shakirin sai ka hada da fada ma an je umu idza hum yabghuna bi sharri ghayr al-haq aya ta kare to yanzu ne da a shiga sabuwar aya an fahimta ya ayyuhan nasu ya ku mutane mutanen duniya gaba daya musulmai ne ko ba musulmai ba Allah yana magana da mu gaba ɗaya mu yanzu. Inna ma hakika bagayukum zalimcinku, zulmukum zalimcinku, ala anfusikum ya tabbata a kusa kawunanku. Sai su yi yace, sawu yace abai azubul mulaku. Eh, da yake inama bagarikun a bangaren rabi sai ke akwai hasbul muna in kun duba cikin karatun da aka karanto inama bagarikun ala an bukimu sai ke alkalamu ala harfin munadi wannan zance akwai abin shadewa da aka raba me aka shade ya ce ai ismun shine ismun ai ismun bagarikun to ashe inama bagarikun karatun zai zama inama ismun bagarikun akwai ismu ba gare ku jama kun je da malaman tafsiri suke kaddaro abubuwan qur'ani ma'ana ya fitar ran kuma ba su kaddaro ba ma'ana ba zai fita ba cewa zunubin abin da kuka aikata ala an kufikun yana kanku Allah zai muku sakamako da abin da kuka ambata dan su yi iya da tabbatar da haka sai kawo cikin shari'a li'anna ismahu shine abin da aka shafi dan na haƙiƙa zunubinsa alaiha ya tabbata a kanta zunubin na da ya tabbata zunubin da ya tabbata a kansa shi ne aikatawa ku ya kama shi ha ya kama shi aikin da ya aikata bakari wani ji wannan an zo wani waje kuma da ake rikici mu a kira mu na warshu muna karanta mata'ul hayati duni da ruwa akan ambaki su ba jirar hanku ta hanyar hansimu suna karanta mata'a da fata akan ambaki mata'a an ga wannan wajen To, sai ce in ka karanta da ruba wancan kira'ar na na warshu, to labari na ne na mubtada an shafe shi. To ina mubtadan shi ne ziri ya kaddaro shi kuwa mata'ul hayatun duniya. Kuwa ala annahu mubtada'un mata'ul hayatun duniya shi ne labarin mubtada a nan haka yi shi ya dali akan wannan an karatun ruba kenan. To kuma karatun ruba shi ne na jumhurin malamai. amma imamu abu a tsakanin ƙwararru saba'atu shi ne karatu da mata'a shi ɗaya yana karatu da mata'a ta hanyar asi kuma yawancin ƙwararrun mai yanzu da yake hannun mu na nusa za ka ga mata'a la ya tafi ne yake ne to ala ayi halin babu yi kirari huwa mata ulle hayatin duniya shi jin daɗi ne na rayuwar duniya kuma ɗan ƙasƙari me yasa da wannan gani ko min dadewa mai dadewa inji manzon Allah aqallu minkum man yujawizu 70 aw 60 60 aw 70 ka dade wanda za su yi shekara 60 ko ko 70 to nan da wanda ke yanda suke tsakanin mu nan idan ka koma baya suna yara ƙanana daga shekara ɗaya biyu uku hudu biyar har zuwa shekara goma sha biyar ba su ji daɗin duniya ba don su bala gaba lokaci ko mace ka kawo ka ba su ba za su iya komai da ita ba don su bala gaba saboda haka kamana na cikan jin daɗin duniya wajen su ragage ne to shekaru da suke cikin ka subtracting goma sha biyar to yanzu kuma dube su girman su ya kama ko dube da suke tashi da kyar dube da suke zama da kyar dube da kafa yake ciwo da kyar duk wasu sun rasa idonsu wasu sun rasa wani gaba daga cikin gaɓoɓinsu wasu kuma ma ba su da lafiya wani kuma ciwon suga ne a duniyar ma jin daɗin Allah zai ɗauke duk waɗannan. Ko jin daɗin sai ka samu ‘yar kaɗan ce ba ta da yawa, mata ulaya ta jini, ‘yar kaɗan ce. Ba ma lahira ba, in an je ba a dama ba ma lissafin shekaru, an je ne din din din har abada. Ashe za ke ce mai hankali ya kamata ya nemi lahira. Dan ko ba komai yai, kai kanka za ka so ka ji daɗi, irin abubuwan da kawo wahala na duniya, an je lahira ya zama Allah maka canji. jama'a kuna ji hadisi ya tabbata daga magana rasulullahi yace a samu mutane biyu amma kowanne a fagen sai shi da zama shi ne gare babu a samu mutumin da a duk duniya duk duniya tafi da kwarya ya fi kowa yawan kuɗi da jin daɗi wa kenan Confligate, monofligate, to ya fi kowa jin jin abin to a nemi kuma wani na biyu wanda shi kuma duk duniya ba matalauci mai tsananin talauci ga masa waje na to wannan sai Allah ko to sai Allah to abin da Annabi yace sallallahu alaihi wasallama as-sadiqul masduq yace Bill Gates Bill Gates da da dauke shi a tashi a wuce second daya second yes na agogo yes a tashi kuma ana tashi ana fitowa da shi a ce birgit a duniya ka taba jin daɗi saboda azabar ne ya je na sekon gudan nan ji maulana rasulun zai ce wallahi tallahi billahi lalzi la ilaha illallah bai taba jin daɗi ko na sekon ɗaya ba jama'a wannan yana nuna mana tsananin azaba ko to shi kuma talakan da kowa talakanci din ya fi kowa lalacewa shi ma kuma da za ka ɗauke shi a tashi a cikin gidan aljanna sai kwan ɗaya tab ana tashi ana fitowa da shi ɗan suna gwagwa na amito da shi ni'imar da zai lullube shi a ce bawan Allah a duniya ka taɓa zama cikin talauci da kunci zai ce wallahi tallahi billahi lazi la ilaha illa huwa bai taɓa zama cikin talauci da kunci ba duk ya manta jama'a ya kamata mu yawa aljanna nan ko mu yi wasa mu neme ta mu neme ta saboda haka ‘yan wawan su ne kun ga azumi yau goma sha hudu an fara tafiya kenan na fitiri da ake kar a yi wasa karatun ƙur'ani da ake kar a yi wasa sannan ashen da ake kar a yi wasa abin da kai kari bata shi ne naka ya sa akwai wanda shi ƙarfinsa ya ƙare ba zai iya ba kai ko kana da ikon ka miƙe da malamin mu nan za mu yi sallah sallan farilla ne amma zaune yake yi ba haka ya so ba amma yayayya yanda Allah ya shirya mishi kenan to kai da kake da ƙarfi gaɓoɓi ka suna da kamalan su lafiya kalau to ka dinga kan wayannan sallori ya ƙari minti nawa ne ma inci nawa an yi an kare shi kenan kuma daga shekara sai shekara to Allah ya taimake mu Allah ya samu kama lafiya albarman mulana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to matawul hayatu bi inda ne na na- nan duniya to waɗanda kuma suka yi magana na biyu akan wannan suka ce a'a shi wannan kuma akwai wani abin da aka shafe wato mafuli ne a shi ainihin mata'a na ya tamatta'una ko ta tamatta'una to shine nan imamu Suyuti ya kaddaro shi to shine wanda yake zuwa da fataha ai tamatta'una da kuke jin daɗi fiha a cikin da dalilan ɗan kaɗan kuna jin daɗi a duniya ɗan kaɗan duk wani arziki mai arzikin jin daɗi ne ɗan kaɗan nan haɗa da aljanna Allah ba mu aljanna ta garama da jin kansa ba dan Allah ya mu ko ayyukan mu ba Amin.
summa sannan marjuhukum majuyarku marjuhukum makomanku ba'da lamauti bayan mutuwa ilaina zuwa gare mu ne lura da hakika rubiya Na'am.
zuwa gare mu ne amma ana lura da al'ajisa jikuna da ke zuwa ga lahira mafiyan ku za ku koma zuwa ga lahira amma ga hakika a alamar arwahi za ku koma gaba ɗaya zuwa ga Allah ne subhanahu wa ta'ala fannuna fi hukum muna ba ku labari bima kuntum da abin da kuka kasance ta amaluna kuna aikatawa فنجازيكم za mu sassaka muku alaihi a kansa abinda kuka aikata za mu sassaka muku a kansa amma mun gode Allah ya Allah sai ce waya abu an kasiri yana yin abuwa dewa ba zai mana sakayya akan abin da muka aikata dan kadan domin in za mana sakayya da abin da muka aikata ba sai da zai shiga aljanna maza Allah ya faɗa alaihi salatu wassalam to ya yi wannan to sai a cikin kira'a ya ce wa fi kira'ati a wata kira'a kuma bai na bai an yi nasuba mata'a maimakon mata'u da aka yi nasuba to ai ya zama to makuli ne wanda aka share abin nan nasa shine ce ta tamatta'una wanda aka kawo din a nan din insha Allah Allah ba mu dacewa barka Annabi Muhammad abin da ba mu iya Allah iya mana akwai tauhidi mai kyau ba ma ba na so yi istilahinsa da wannan za mu karanta shi gobe in yanzu duk a karkashin wannan aya Na'am.
wannan aya da aka karanto akwai taujihi na sufaye malaman sufaye kuma sun shiga cikin maganganun sun yi magana tunda kan li anna ismahu alaiha to daga nan da ya koro bayani har zuwa karshen nan to wani taujihi ne mai kyau in Allah ya dauka muna karanto shi abinda ba mu iya Allah ya iya mana Amin.
jama'a Allah ya saka muku da alkhairi Amin.
Allah ya biya bukatunku Amin.
Allah ya muku albarka Amin.
abinda kuke so na alheri Allah ya muku Amin.
abinda kuke tsoro na sharri gaba ɗaya mu Allah ya kare mu kuma malaman mu da suka yi wahala da mu Allah ya biya su wanda suke da rai Allah ya ja kwanan su da alkhairi Allah ya biya shi malam Suleiman Allah ya biya shi malam Abdullahi Bafajo Allah ya biya dukkan malaman mu baki daya Allah ya biya Alhaji mai riga nan sarkin ruwa ba na manta zaman farko da muka fara yi a gaban shi Imam Suleiman za a fara tafsirin nan shine na farko da ya fara ga dubu ashirin ya bayar ban sani ba ko yan uwa ana sai na da wannan Mm, shine na farko alhaji mai riga har abada kuma idan lokacin da aka yi karatu a nan Allah sai ya bashi commission shi Mm, malamin mu da shi alhaji sun suka faro wannan alhaji ya tambaye malamin mu malamin mu yayi izini ce malam Abdullahi baba yace a zo da izinin sa a yi karatu eh to kaga wayannan da muke magana yau ba ko daya sai sun koma ga Allah to an samu alhaji Ibrahim dan buran mu shi kuma duk lokacin da za mu fara karatu zai mun aika har gida wannan nawa ne ya cika mun aljihu ana karatun kuma yana aikowa da aika ran da za mu yi hadama sai ya kawo ai sai ya kawo sadaka mu duka kunan shedu ne malam da kare wani zai ga yadda ya aikowa ga sai ya bada Allah jikan ya tafa shi ma dan aika na ne da gona da Ibrahim Allah.
eh ba shi da wanda ake duk sun koma ga Allah Allah ni ma da Ibrahim dan muran mu yi Amin.
jiya na da tunawa ko shekarar jiya na da tunawa da Alhaji Abubakar ambassador duk dubu ashirin ne eh farkon azumi wannan dubu ashirin ya cika mu aljihu ana cikin tafiya wani fa'idan ya zo yau da sallah a sake kawo mu wani ta goma shi shi ma ya koma ga Allah ga shi ba shi dan ma'aikata kuma da suke dan babban mu ba a biya su kuɗi ba eh ba ma an zama labari mai daɗi yau an ce gwamna ya dawo eh na ji daɗin wannan labari kwarai na ce ta gaske ya shigo cikin jihar a ce ta gaske na ce ko litinin ko talata insha Allah an sake mara mu amma Allah ya samu gama lafiya Allah ya waɗanda muka ambata da waɗanda ma kuma ambata ba jama'a Allah ya saka wa kowa da alkhairi marasa lafiya mu na gida da na asibiti Allah ba su lafiya malamin mu shi ma ruwanu Allah ya ƙara mishi lafiya Allah ya biya bukatunsa Allah ya biya kwanansa haka ba ga ladima shi ma Allah ya biya bukatunsa da sauran masu aiki musamman baban mu sarkin taruwa da muke tare da shi a ko'ina a wajen tafsiri da kuma lokutan maulidi Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya biya masa bukatunsa zahiran wa batina da albar maulana rasulullah masu sanawoyi kuma Allah ya mana gobe Allah ya mana gobe albarka ne Muhammad zan yi kallo magana ga malamin mu zai shigar mana da addu'a kan dukkan abin da ya dame mu ne Allah ya magance ya karamaka Allah bismillah alhamdulillah mun gode maka mun gode Allah mun gode albarkan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mun gode albarkan iyayenmu mun gode albarka malo Allah ya bar albarka bayi Allah ya rufa asirin Allah ya rufa asirin Allah ya damu da manzo Allah ya da kake hada ma wannan kada ma aljanna ka Allah ya bar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amin Allah na zuwa Allah ya koya kowa abin da shi ma Allah amin amin kuma yi wani abin da mu ci mu sha mu sa da mu da yadan amin ka ba mu lafiya ka ba mu zaman lafiya amin duka Allah kai mana maganin sa amin barkar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amin kai mana zama Allah kana masa lafiya Allah kana masa amin barkar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da salatin baki bismillahir rahmanir